نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب في اليقين والتوكل مم.
وقد قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال, وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاغشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فإذا أزمت فتوكل على الله والآيات في الأمر في التوكل كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه حسبه أي كافيه وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا إذا نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والآيات في الفضل في التوكل فضله في فضل التوكل كثيرة مف- معروفة
بسم الله الرحمن الرحيم باب اليقين والتوكل wannan babi yana bayani game da hukumci na ubangiji subhanahu wata'ala bawa ya sakankance ya tabbatar ala yana tare da shi a cikin al'amuran da zai aikata matuƙar yayi wa Allah subhanahu wata'ala gaskiya wattawakuli da kuma dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkanin al'amurra ga baki ɗaya. Wato mutum ya zamanto ya dogara da Allah, kal ya dogara da wane ko wance, kal ya dogara da suwan- wane ko suwanci. Ƙwala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab yayin da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ga waɗannan ƙungiyoyi na mayaƙa suka ga randanoni na kafirai نعم yayin da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ga ƙungiya ƙungiya ta kafirai sun tattaru sun zo sun kewaye madina ƙwalu hada ma wa'adana allahu wa rasulu sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan shine abin da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam suka yi mana alkawali da shi wato ranar ghazwatul ahzab ranar yakin haka gwalalo wanda suratul ahzab ta sauka cikinsa a kansa to wannan gwalalo da aka gina na kewayewa madina ana cikin kewaye shi rinduna ta kafirai suka zo suka yi sansani a gefen madina suka kewaye madina sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to dama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin cewa allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka musu zai ba su agaji akan abokanan adawarsu to lokacin da kafirai ɗin- lokacin da mumine suka ga waɗannan kafirai ɗin sai suka ce wannan shine abin da allah subhanahu wa ta'ala ya alkawanta mana shi wa sadaqallahu wa rasuluhu kuma Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam sun yi gaskiya cikin abin da suka mana alkawali da shi wa ma zadahum illa imanan wa taslima wato ganin waɗannan taro na kafirai bai ƙara wa sahabbai na manzon Allah komai ba face dai imani da alkawali na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma meƙa wuya ga abin da ya shafi hukunci na Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazina ƙwala lahumun nas, wato su ne waɗanda munafukai suka ce da su, an gane kun? Yana zanowa wato martaba ta sahabbai bayan an gama yaƙin Uhudu, shi kenan za a koma wani yaƙi. Nu'ayyim ibn Mas'ud al-Ashja'i, kafin ya musulunta shine annas na farko. an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarhu للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس wato mumine kenan yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah baya tozaltar da ladan mumine su wane ne mumine shine ya zano sifas alladhina stajabu lillahi su ne waɗanda suka amsa kiran Allah da manzan Allah alladhina qala lahumun nasu su ne waɗanda mutane suka ce da su innan nasa wato haƙiƙa abokanan adawa qad jama'u lakum haƙiƙa sun tattara runduna ta yaƙar ku fakhshawhum dan haka ku ji tsoron su fazadahum imanan wannan labari da Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i ya zo musu da shi na cewa kafirai suna nan sun shirya randanoni na yaƙar su fazadahum imanan sai ya ƙara musu imani akan imanin da suke da kwaida ba wa ƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar mana da makircinsu wa ni'mal wakilu ma dalla da abin dogaro idan ya zamanto shine Allah wato haka sahabbai na ma'aiki suka faɗa al'imamul Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas cikin faɗar Allah ta'ala da ya ce, Alladina ƙwala lahumun nasu innan nasu ƙarja ma'ulakun fahshauhun fazadahun imana wa ƙalu hasbunallahu wa ni'imul wakil. Ya ce, Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wato, hasbunallahu wa ni'imul wakil, ƙala ha Ibrahimu Alaihi salam hina ulƙiya finnar. annabi Ibrahim lokacin da aka ɗaure shi da majaujawa za a cilla shi cikin wuta abin da ya ce ta hasbi Allahu wa ni'mal wakil sannan kuma wa qala ha Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu hina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi lokacin da aka ba su labarin cewa wato abokanan adawa sun shirya sojoji randanoni saboda yaƙarku ita manzan Allah da sabon shi suka faɗa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil daga ƙarshe Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai suka dawo daga Badar bi ni'matin min Allah da ni'ima ta musamman daga wajen Allah shine suka dawo bi salamatin lafiyansu kalau wa fadlin da kuma fadla ɗoriya a kan lafiyata suka dawo da ganima lam yamsashum su'un ba wata matsala da ta shafe su ba wani kisa ko rauni da ya shafe su wattaba'u ridwanallahi sun dace da bin wato yardal Allah subhanahu wa ta'ala cikin amsa kiran Allah wallahu zu fadlin azim Allah ta'ala ma'abucin fadala ne wanda take mai girma akan waɗanda suke yi mishi biyayya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tawakkal alal hayyin ladhi la yamut ka dogara ga sarki rayayye alladhi la yamutu sarkin da baya mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun wato mu'minai ga Allah ta'ala ne kadai suke dogara wa alallahi ga Allah ta'ala ne kadai ya tawakkalil mu'minuna mu'mine suke dogara ba sa dogara ga wani Allah Allah ta'ala ya ce fa idza azamta idan ka daura aniya akan gudanar da al'amarinka fatawakkal ala Allahi to ka dogara da Allah ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ka aminta da shi wal ayatu fil amri bit tawakkuli kathiratun ma'luma ayoyi waɗanda suke magana suke umarni da kiyayewa dokoki na Allah suna da yawa sannan kuma ayoyi ne waɗanda suke sanannu. Allah ta'ala ya ce wa man ya tawakkal ala Allah wato dukkan wanda ya dogara ga sarki Allah dukkan wanda ya dogara da Allah fa huwa hasbuhu Allah subhanahu wa ta'ala ya isar mishi ai kafihi Allah ta'ala ya isar mishi wato dukkan tsoron masu tsoratarwa. Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wato sani dai kadai muminai waɗanda suke da gaskiya cikin imaninsu su ne allazina idza zukira Allahu waɗanda idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum zukatansu suna firkita suna tsorata saboda girman Allah da yake cikin zuciyarsu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyi na Ubangiji ta'ala zadatuhum imanan ayoyi na Allah ta'ala suna ƙara musu imani akan imanin da suke da kwai wa ala rabbihim yatawakkaluna sannan kuma bugo da ƙari suna dogara ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala wal ayatu fi fadli tawakkuli kathiratun ma'aluma ayoyi waɗanda suke bayani a cikin fadala ta tawakkali ta dogaro ga Allah suna da yawa sannan kuma ayoyi ne wanda suke sanannu. Na'am.
وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرحيل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذا رفع لي سواد إذ عظيم إذ نعم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومي ولكن زر إلى الأفق فنظرت فإذا فنظرت فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق إلى الأفق الآخر فسواد آخر آخر فسواد عظيم فإذا لهم نعم، فإذا سواد عظيم فقيل لي هذا أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عزيم ولا عذاب مم.
نعم، ثم نحض فدخل م- نعم، منزله فخاض فخاض فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام فلعلهم الذين فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
وقال ما الذي ما الذي ما الذي تخو- تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون مم.
فقام أكاشة بن محسن محسن والمحسن محسن محسن محسن مم.
نعم فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة متفق عليه الروح الرهيء الرهيء الرحيق بدم الراء تصغير رحم وهم دون أشرة أنفس والأفق الناحية والجانب وأكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها والتشديد أص- أفصح wa ammal ahadithu amma hadithai waɗanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda za su iya shiga ƙalƙashin baban nan suna da yawa ya ce fal'awwal hadithi na farko an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Abdullahi ɗan Abbas ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Uridat alayyal umam, wato an bujirto min da al'ummu ga baki ɗaya tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa mutana annabi Isa alaihi salam. Ce, Fara'aitun nabiya wa ma'ahur ruhaid, wato sai na ga wani annabi daga cikin annabawa na Allah tare da shi akwai ‘yan waɗansu jama'a ‘yan kaɗan’. wannabiya wa ma'ahur rajulu sai na ga wani annabi tare da shi akwai mutum guda ɗaya tal daga cikin waɗanda suka bi shi daga cikin mutanensa mutum ɗaya ne wa ma'ahur rajulani kuma sai na ga wani annabi tare da shi akwai mutum guda biyu waɗanda suka bi shi daga cikin al'ummar shi suka amsa kira wato mutum biyu ne kaɗai wannabiya wa laisa ma'ahu ahadun yace sai na ga wani annabin daga cikin annabawa na Allah ba wani daga cikin bayan Allah daga cikin mutanensa wanda ya amsa kiran shi ba wani wanda ya amsa kiran shi iz rufi ali sawadun azimun ya ce kwatsam sai aka ɗago min wato taron jama'a wanda take mai yawa fazanantu annahum ummati sai na zaci wannan taron jama'ar mai yawa al'ummata ce faƙila li hadha musa wa qaumuhu sai aka ce da ni ai wannan ba mutanen ka bane wato mutanen annabi musa ne alaihi salatu wassalam shine da mutanensa walakin zur ila al-ufuq wato sai dai ka leƙa sassa na duniya fa nazartu yace sai na leƙa fa idza sawadun azimun sai ga taron jama'a wanda take mai yawa faƙila li unzur ila al-ufuqil akhar aka ce leƙa dai sassan ɗayan fa idza sawadun azimun sai ga taron jama'a wanda take mai yawa faƙila li hadhihi ummatuk aka ce da ni to wannan ita ce al'ummarka wannan taron jama'ar nan mai yawa wanda sun cika ko'ina su ne al'ummarka wa ma'ahum saba'una alfan ya dukhuluna aljannata bi ghairi hisabin wala azabin tare da waɗannan jama'ar akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba sannan kuma ba tare da azaba ta gabace su ba summa na haba sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zabura bayan ya gaya wa sahabban shi wato wannan hadisi din sai ya tashi fadakhala manzilahu sai ya shiga cikin gidansa da ya shiga cikin gidansa fahadan nasu fi ula'ika allazina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin sai sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka shiga tattaunawa cikin waɗannan sahabban da za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da azaba ta shafe su ba sai suka shiga tattaunawa cikin lamarinsu su wane ne su saboda su gano faƙala ba'duhum shashe daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم watakila waɗanda za su shiga wannan aljannar ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da azaba ta shafe su ba su ne waɗanda suka abokanci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to suka ce watakila sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ne a cikinsu za a ware mutum dubu saba'in su shiga aljanna ba tare da azaba ta shafe su ba ba tare da wato an musu hisabi ba wa qala ba'dhum sashe daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce fala'allahumul ladina wulidu fil islam suka ce watakila wato su ne waɗanda aka haife su a cikin musulunci muminai waɗanda aka haife su a cikin musulunci falam yushriku billahi shay'an ba su taba hada bautar wani da Allah ba saboda a cikin sahabbai akwai waɗanda sai da suka manyanta suka musulunta akwai waɗanda rana kai tsakanin suka shiga musulunci bayan sun yi shekaru da yawa wato ba musulmai ba suka ce to tun da dai mu daga cikin mu akwai waɗanda sabaka lahum an ashraku billahi to watakila waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci tun da suke ba su taɓa haɗa bautar wani da Allah ba. Wa zakaru ashiya'a suka ambata waɗansu abubuwa kowa daga cikinsu dai ta ijtihadi waɗansu ce watakila su ne ‘yan kaza, watakila su ne ‘yan kaza. Fakharaja alaihim rasul wa zakaru ashiyaku sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wajensu. faƙala mallazi ta na fihi ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce menene kuke tattaunawa a cikinsa na kowa a cikinku yana ta ba da ra'ayinsa fa'akhbaruhu suka ce ya rasulallahi muna tattaunawa ne kan waɗannan mutane dubu saba'in da kace za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da azaba ta shafe su ba mazala ce humul ladina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun amma wannan wala yarquna din nan bata tabbata ba humul ladina la yarqun su ne waɗanda ba sa yi wa waɗansu ta waɗansunsu tawaida an gane ko wannan da yawa daga cikin malamai suka ce bata inganta ba musamman a shekh nasiruddin al-albani saboda ma'aiki alayhi salatu wassalamu shine farko wanda zai shiga aljanna ba tare da an mai komai ba to yawa waɗansu tawaida mala'ika jibril ya mai tawaida kaga layar kuna kenan dan haka wanda ruwaya ce ziyada ce ta muslim humul ladina la yastarquna wa la yatatayyaruna to akwai ƙari wa la yaktawuna wa la rabbihim yatawakkaluna abubuwa guda hudu ne ya zano amma nan sai kawo la yarquna a ciki wanda ba sa yin tawaida ba sa yi wa mutane ruɗiya wala yastarquna kuma waɗanda idan suka kamu da rashin lafiya ba sa zuwa wajen mai ruƙiya ya ce su ce a musu ruƙiya sune wanda ba sa neman a yi musu tawaida saboda rashin lafiya ta kama su ba sa zuwa likita su ce a musu allura kaji wanda zai shiga ciki wanda shine wanda baya kai akan shi likita eh baya zuwa likita irin su mallan kenan mallan shi baya zuwa likita shi in ya kamu da rashin lafiya diya da zai baya zuwa likita aka yi aka yi da shi ya ce a yana so ya shiga cikin jama'ar nan la yastarquna ba sa neman a musu tawaida ba sa neman likita ya musu magani wannan jinsu Allah shi zai ba su lafiya Allah ya kara mai lafiya wala ya taɗayyarun amina ya hayu ya ƙayyum sannan kuma ba sa yin canhi canhi shi ne ba za su ce ba sa cewa wannan abin da ya same ni kawai hau musibar wannan wane ne wannan abin da ya same ni kawai dai da aka ce wannan matsayin ni za a wa tun daga shi kawai na fara ganin wa'ina abubuwa dama wani na gaba da zuciya ɗaya ke tare da ni ba na ga kaza na kaza to ba sa yin wannan abubuwa akwai wanda za a ga cewa su suna da irin waɗannan abubuwa a wani ai kai ma da kai kai da kai ce za ka shiga wannan matsayin dama dole ne ai su wani su wani ba sun kyale ka ba a wani ai sun kashe shi sun ƙare wallahi sun kashe shi yanzu ku ba shi yan kwanaki yaji kawai ana mai canki to wannan mutanen kirki wanda za su shiga aljanna ba tare da an musu isabi ba tare da an musu azaba ba sa wannan can ba ruwansu in me ya same su sun sani kawai min indillahi ne ba wani zancen kawai wane ba ne wane iyakacin abin da zai shi ne zartar da kaddarar Allah kowa da ka sani a duniya bai isa ya samar da komai a kanka ba sai abin da Allah ya kaddara zai same ka to annasu idza ijtama'u kulluhum ma yastati'una fi'lahu anka shine tanfidu aqdarillah zartar da abin da Allah ya kaddara kawo shine abin da za su iya aikatawa amma ba dan can su su samar maka da wani sabon abu ba an gane wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma bugo da ƙari suna dogara ga ubangijin subhanahu wata'ala wato waɗannan su ne wanda za su shiga aljanna ba tare da azaba ta shafe su ba ba tare da an bincika kayansu ba wanda ya zamanto sun siffantu da waɗannan siffofin guda hudu ba sa yin tawaida ba sa neman a yi musu tawaida ba sa yin canhi sannan kuma sun dogara da ubangijinsu an gane to amma ya zama to an rasa ɗaya daga cikin waɗannan siffofin guda hudu kai ne baka da lafiya ka kiraye wannan likitan da Allah zo ka diba jikina ka gani baka da lafiya ka tashi ka je ka can kai ne amma ka kaza ka ce ni tunda na ga wani dama ya zo shi ya tsaya kowar gidana na san to akwai abin da ya balbada mini an gane ko wanda zama to a cikin al'amuranka akwai karamcin tawakkali to wannan kar ka sa kanka ciki dole ne sai an samu waɗannan abubuwan guda hudu da maza Allah ya zana to a ruwaya wanda take wanda take tabbatacciya umul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatadayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun gane ba sa yin lallas lallas shine idan mutum idan mutum yana tafiya ya yi tuntuɓe ya ji aka matsa shi to a ce a si dungule sai a samu ganyen gamji a wani ana ce mai aliktiwa'u waɗansu kuma suna sanya aliktiwa wa ɓangaren abin da ya shafi sakiya irin in mutum ya zama to yana da maruru ya kumbura ya yi ruwa a kai shi a mai sakiya wannan ana ce da ita alkayu wa kayyatun binnar aka wanzu Allah ya faɗa wato yana daga cikin abubuwa guda uku wanda in dai zaka yi amfani da su to Allah da zaka samu lafiya akwai shan zumuwa akwai kuma yin lalas akwai ɗayan naman tashi guda uku ne akwai ƙaho yawwala ƙaho shan zuma alkayyu binar gane ko kamar da maza ya faɗa na'am to su ne waɗannan wanda suka haɗa waɗannan siffofin guda hudu kenan faƙama ukasha tubinu mihsan sai ukasha ibnu mihsan ibnu wato mihsan min bani asad ibnu khuzaima Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato sai tashi faƙala du'un Allah an yi ja'ala ni minu ya ce ya rasulallah ya roƙa mun Allah Allah ya sani daga cikin waɗannan mutanen dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da komai ya shafe su ba faƙala an tamiru ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce a uka shi ai kana daga cikinsu kana daga cikinsu za ka shiga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da wato an bincika kayansu ba ba tare da an musu azaba ba na ne ko hisabi ba irin da muke tunani ba ne ake hisabi hisabi na muminai ba irin hisabi na kafirai ba ne wato hisabi na muminai shine kawai a zuwa leka sama-sama ake leƙawa amma na kafirai shine daki-daki ake dalla-dalla ɗaiɗai ake na na isha manzala ce mun nuki sharhi sabu ya halik duk wanda za a mai wannan ɗaiɗai ki wannan to duka ya halaka ba wani wanda zai sha inda za a mai wannan ɗaiɗai ki kawai aka zo kawai aka leƙa sama-sama sun yi kyau shi kenan kawai ada ya huce ba wai dan zancen Allah bai san sauran ba ne a kawai saboda dan ya sha ne kawai ana so bawa ya sha ne na aisha da ta ji maza Allah ya ce mun nuƙishal hisab ya halik saboda tana ganin akwai cin karo da juna da maganar maza Allah da kuma ayata alƙur'ani da Allah ya ce fasaufa yuhasabu hisaban yasira da ya ce mun nuƙishal hisab uzziba shine na aisha ta ce to gashi an samu cin karo da juna da fadarka da kuma ayata alƙur'ani ya ce a ba cin karo da juna fahimta ce dai biki ba shine kuma sai ya kawo mata wajihul wato wajihul wato wannan muqarana da eh wajihul muqarana da yanda za a hada su duka yi amfani da su ba tare da an yi irga'i da kowane nassin ba saboda nassi na hadisi da nassi na aya idan suka tabbata kowanne za a bashi ma'anar shi da ce wannan sabon ya tsira wannan kowa za a mai amma wancan wanda ake magana duk wanda aka ce za mu shi to ya shiga matsala Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa kafur to wannan almunaqasha din sai butula ake wa wannan amma mumini na kwarai ba mu shi wannan sama sama ake mai ya kuci an gane ko wa qala anta minhum fa sumba qama rajulun akhar sai kuma wani mutum na daban shi ma ya tashi a cikin jama'ar ya meƙe faƙalar Allah an yi ja'ala ne minu ya ce ya rasu da laye nima roƙa mun Allah Allah ya sa daga cikin waɗanda suke za su shiga aljanna wato suna da lese fasi faƙalar sabaƙa ka biha ukasha mazala ya ce da shi to ai ukasha ya riga ka ya riga ka saboda mazala yana daga cikin wato hikimar da Allah ya bashi shine dakatar da abu kafin abin ya zama to ya yawa yanzu yana cewa an ta minhum wani ya tashi ya hana shi to sai a samu matsala zaman ya ce dama ya ce bonisikin mutum ɗaya ne nake da to ya riga ka shi kuma wanda ya tambaya da shi ke na zama da to yanzu wannan inda a ce kuma ya buɗe kafa watakila wanda bai dace ya tambaya ba zai tashi ya tambaya a kuma aka ce shi banda lasta minhum kaga zai shiga cikin matsala sannan kuma wannan yake nuni cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya kawa sahabban shi wato siffar da idan suka rike suka riko da ita wato ana sawa ran za su shiga ciki inda sun ya zamanto sun yi riko da waɗannan dangin abubuwan guda hudu da maza Allah ya faɗa a cikin hadisi to za su shiga ciki an gane wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi to ukasha yana da kwai wato fada'il da dama wanda cikin kutubu sunna wato sun kawo fada'il nashi wanda idan aka leka za mu ga cewa akwai fada'il da dama wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa game da shi wannan sahabi nashi ukasha wadan suna ce da shi ukasha wadan suna ce da shi ukasha ar-ruhayt bi dhammi ra tasyiru rahad tasyiri ne na rahab wa hum duna ashirati anfusin sune kasa da rawuka goma wal ufuq an-nahiya wal janib wato shine al ufuq din nan da yi magana wa ukasha bi dhammi al-ain wa tashdid al-kaf ukasha wa bi takhfif ya ukasha amma wa tashdidu afsahu ukasha din yafi sama da wato ukasha na'am alhamdulillah al-ilmu inda subhanahu wa ta'ala na'am